الله تعالى وبركاته يوم شاشة الوقت رمضان إجرى مرزا الله دمولة لريكم لثلاثين لشيا wanda ya yi da uku ga watan julai miladiya dubu biyu sha biyar Allah ya sake dawo da mu idan maulan mu a shafi Ibrahim Mansur Imam Kaduna don ci gaba da gudanar da tafsiri da ake yi da maulan mu sahibul kairati a jiya da tafsir eh dan baki a sai sanusi bello goma mai fassara shafi Ibrahim Mansur Imam Kaduna rahmatullahi ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم ولا يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن الفاتح مع عمرك وخاتمه ما توحنا في الحق الحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله وصحبه جاب العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدريس لنا بهذا المهدي والتابع بنظرة تابعين عزيز الحمد لله من الأنشكين في ريال التفسير نمولم شيخ الإسلام وتعالى الإعلام الشيخ علي وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي علي an gaya mana tun farko cewa alif lam mim Allahu a'lamu bi muradin zalik amma ana iya yin ishara gwargwadon yadda aka fahimta kuma gwargwadon yadda mai ji shi ma zai fahimta cewa farkon alƙur'ani Allah tabaraka ta'ala ya fara da rantsuwa aqsama Allah bi zatihi anna al-islam la yahsulu lil 'abdi bi mujarrad qawli la ilaha illa Allah illa idza qulina bi Muhammad rasulullah wani ne ya rantsuwa da za ta ga cewa makamin musulunci gaba ba zai inganta ba dai ya zo da la ilaha illallah sai ya gwama da muhammadu rasulullah to bayan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wannan sai kawo magana akan manyan manyan sahabbai radiyallahu tabaraka ta'ala an ba wani shi ba radiyallahu ya ce sakawa suna ce ta sirna maka su ji ku radiyallahu an imani da gaibi suna fita sai na murul faru rabi Allah sannan ai da sallah suna fita sai na Usman bin Nurai rabi Allah sannan in taki ciyar kawa ta suna ce ta sai na Ali karamallahu ya rabi Allah ta'ala to wannan yin mutum ya lura da kyau zai gane girman sahabbai a wurin Allah ba shi ya iyaka a in ka kirga la ilaha illallah harafi goma sha biyu ne Muhammad Rasulullahi harafi goma sha biyu ne abubakar siddiq harbi goma sha biyu in ka kirga umar bin khattabi harbi goma sha biyu usman bin affan harbi goma sha biyu ali bin abi talib harbi goma sha biyu to a nan bawa zai gane cewa Allah tabaraka ta'ala ya riga ya jima waɗannan bayi albarkar biyayya su ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ya ce Allah ya fara da ayoyi guda hudu yi magana a kan sihohi na mulmulai sannan Allah ya kawo ayoyi biyu a kan sihohi na kafirai sannan ya kawo aya goma sha uku a kan munafikai shi munafiki kafiri baki kirin ne amma munafiki baki wani ne mumini misalin ka kamar turu ne saman turun a buɗe yake amma ƙasarsa a ɗinke ko abin da ka zuba zai shiga ya zauna shi kuma kafiri samansa a rufe yake ƙasarsa a buɗe yake ko abin da ka zuba ba zai shiga ba sai dai ya zuba shi kuma munafiki samansa a buɗe yake ƙasarsa ma a buɗe yake in ka zuba kwararewa ne shi za Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita mana bayani game da sha'anin munafukai da saboda suna wahalar da kansu su wahalar da kafirai su wahalar da mu'minai kuma su mufassiri ne baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa in sun zo wurin mu'minai su ce amanna wa min Allah man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir inda za ka gane munafuncin munafiki ya kai inda ya kai musulmi na gaske yana jin makamatu a hankali amma munafiki shi ake akwai tashin farko ka gani wai suka ce a wannan nasu mai yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga sun kai karshen makamun ba dan zubar mu'minai wani manzon Allah ya gaya mana yadda abin yake al-imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadari shi munafiki sai ce kawai shi ya yi imani da Allah har ma ya kai ya yi imani da ranar karshe kawai ya tsallake duk kawai saboda tsabar munafici to shi ne fa Allah tabaraka wa ta'ala yake ta yi mana bayani a kansu idan suka zo wurin kafirai kuma sai sai inna ma'akum a gaba da gaya mu'minai sha inna ma ba a amanna kawai ba a tare amma dai amanna amma muna bakai in ka je wani kafari inna ma aku in ma na mu mustaqbiluna kan da kuma da su ai wa ba muke da hankalin su ai mu da ku sun ku muna tare to abin da suke yi kenan in suka zo wurin musulmi mai imani in suka je wurin kafirai sai su ce inna ma aku to kuma suna ɗaukar muminai wawaye ko jahilai su muminai sun sai da wa Allah kansu maza Allah ya karba su kuma munafukai sun sai da wa shekan kansu Abu Jahl ya karba su waye wawaye da suke cewa muminai wawaye wanda ya sai da wa shekan kansa Abu Jahl ya karba ko ko wanda ya sai da wa Allah kansa Muhammad Rasulullah ya karba wannan shi ne a sihohi na munafukai shi wa rabiya da ya gama kawo mana su sirwa da sihohin mu'minai ya kawo bayani akan sihohi na kafarai a cikin aya biyu to su munafukai saboda lamarin su yana shige wa bayi duhu shine ya tsawaita bayani cewa su aya goma sha uku ce zai bayani a kansu a baya ubangiji tabaraka ta'ala ya gaya mana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir وما هم بمؤمنين يخادعون الله su waɗannan munafukai yukhadi'una Allah wato suna yaudara suna zatar suna yaudarar Allah wallazina amanu da wanda suka yi imani bi zahari filahi ma abdaluhu da bayyanar da sabanin abin da suka koyi a zuciyarsu min al-kufri na daga kafirci yarfa'u dan su ije anum gabanin su a kama hu ad-dunyawiyyati wato hukuncen hukuncen kafirci wanda ke na duniya suna koyi munafincin su suna bayyanar da musulunci amma wa ma yukhadimuna ba wani suke yaudara ba illa an fasahun sai kaunar su li'anna wa bala khila'ahu domin cewa sakamakon bala'in yaudarar su da hakincin su raji'un ilayhi kansu zai koma fa yaftabihuna sai su kunyata fi duniya a duniya bi ila illahi nabiyahu domin Allah zai tsinka yadda annabinsa alama abdalu amsa abin da suka kore wa yu'aqabuna sannan za a azabtar da su bil akhirati al akhirah wa ma yashkuruna amma ba su san haka ba ai ma ya alamuna ba su sani ba anna khida'ahum cewa yaudara su li amsatin kansu suke wa wal mukhada'atu yaudara huna anan min wahidin daga ɗaya ne fa'ala laysa ala babi wato fa'ala ne bai kasance ba a bisa babansa ka aqabtul lissa kamar nawa barawu hukuma أي تأتي سيرة فعل للدلالة على المشاركة في الغالب نحو شارك زيد أمرا وتأتي أحيانا للواحد دون المشاركة فتكون بمعنى فعل للتفسير نحو ضاعف بمعنى ضعف أو بمعنى فعل المجرد نحو تعفر عاقب في الجسة داوي المريض قاتله الله وبارك فيه wa zikrullahi amma ambatan sunan Allah da kashi fi yukhadi'un Allah a cikin yukhadi'un Allah suna yaudarar Allah tanmihun ai fadakarwa ce da nuna ishara da girmama lamari bil muslimina da musulmi ana nuna maka girman musulmi ne ya annan domin cewa su hakikatan a hakika inna ma yukhadi'un al-muslimina su na bakai a hakika suna yaudarar musulmi ne ya Allah sai Allah ya sanya mukhada'atul muslimina yaudarar musulmi da ake yi biman da nake mukhada a tillahi a matsayin Allah ake dora a ga girman musulmi ya kai in an cuci musulmi sai Allah ce shi aka cuta in aka yaudara musulmi sai Allah ce shi aka yaudara kaga a nan munafukai suna yaudarar musulmi amma sai Allah ce mukhadi inna Allah Allah suke nema su yaudara tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka fi qulubihim maradun shi wani jalla ne shi to ubangiji tabaraka ta'ala ya ci gaba da sufanta mana su ya ce ai a cikin hukatan munafukai akwai maradun akwai ciwo shakkun wannan ciwon shi ne shakka wani babun da munafunci fa huwa yumridu quluban shi ne yake cikkata zukatansu wannan shakkar da munafunci ita ke sa zuciyarsu yin zafi har ya kai ga ciwo fa zadahumullahu maraba shi kuma Allah sai kara musu cuta da ciwo bima anzalahu ga abin da ya saukar da shi min alqur'ani daga alqur'ani likubrihim bihi saboda kafar cewa da suka yi wa alqur'ani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da suka sa wa zuciyarsu na san girma da hasada abu da abin da suke gani na tabbatar al'amarin Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da baya san abu kuma abin ya zama yana ci gaba to zai zama cikin rashin lafiya kullum ba zai bar shi ne daɗi ba sai sa naman kaza a bakin ma zai dinke saboda abin da yake so ya ƙi ba sai ba munafiki babu azzalimi kafin munafiki munafiki ne zai cuta yi cuta yi cuta kuma ya kama kuka sai a ɗauka shi aka su munafiki ce to shi ne a hazal marabu kaga wannan ciwo la tamilu yana iya ɗaukar an ya kone hissiyan ya zama wato ciwo ne na zahiri kamar ciwo na jiki aw ma'anawiyan ko kuma ya zama a ciwo ne na ma'ana ma'anawiyan ya zama wato cuta ce wadda take daukan ma'ana bi kulli a cikin zukatansu shakkun wani babu shine kofanto da munafunci wa hadha maradun wannan ciwo ne ma'anawiyan wanda yake daukan ma'ana aw maradun haqiqi ko kuma kace cuta ce ta haqiqa da annan ziyaratul imani domin cewa karuwar imani hukun watan nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma karfin da annabi sallallahu alaihi wasallam karawa yake karawa kullun kullun wa zuhurahu da'ima da kuma bayyana da yake a duniya kullun fitir allazi yazdadu shay'an ba'da shay'in wanda yake karuwa kadan kadan allama qulubum shi ke sa zuciyar su ciwo Allah kullun gaba yake kullun karuwa yake hatta sara ka annahu maradun hisiyo har ciwon ma ya zama kamar ciwo ne na zahiri فزادهم الله مرضا shi kuma Allah zai ƙara musu ciwo duk zalil Qur'ani ya saukar da Al-Qur'ani kaga ciwo zai ƙaru ce wahayi yana zuwa wanda ya daga imani da kuma samun ƙaruwar imani da ake yi wa wata shaukatin musulmina da kuma ƙarfin ƙayar gadon bayan musulmi wa zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayyanar Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi ya ce ka ce fa zadahumullahu du'a'un alaihim wannan addu'a ce a kansu Allah ne musu addu'a kai yaya kake zaton mumini yayi addu'a ya kake zaton wali yayi addu'a ya kake zaton kudiri yayi addu'a ya kake zaton idan gauti yayi addu'a ya kake zaton annabi yayi addu'a ya kake zaton manzo yayi addu'a ya kake zaton shugaban annabawa duka ya kake zaton Allah shi kuma yayi addu'a in Allah ya addu'a wai ne kai kaga ba magana ke to shi ne jirgi to a nan kana iya ɗaukar cewa wato ba za da hun lahu ai du'a'un alaihi addu'a ce kamar yadda Allah ke cewa qatala hum Allah ko la'ana hum Allah to shi ne ba za da hun lahu ai yaziduhum Allah ya kara musu maradan cuta wai Allah ne ke cewa Allah ya kara musu cuta in ka kara annabi na girma in ka kara mai daraja in ka turo masa mabiya kullum kullum wannan kana iya wani munafiki yana iya sha kaji ma shi ma Allah ma kaji to ai addu'a zuwa ce ta gaje shi kuma Allah ne ya kaji da addu'a Allah ya ce kuma Allah ya kara musu cuta shi ne sai malamai suka ce a ba haka ba Allah ne ke koyar da mu cewa ya halatta a yi wa munafiki mun kura addu'a in mutum munafiki ne babu ne a yi masa inda tsawo koya masa ya zanta nan ko fatan jama alaihi eh babu ne babu ne za a iya yi in daga shi Allah ma ce qatalahumullahu la'anahumullahu fazadahumullahu maradan to shi ne shi wanda cewa ya mutu da gaizi man yajibu fa innahu yuwajjini alusar mada wa yurafihu duk makin annabi ya mutu da rabu duk makin annabi sallallahu alaihi wasallama to bakin ciki zai kashe shi domin cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama tukar addini za ka dinga daga tana kadawa a sama la ilaha illallah ko ba ka so sai ka gani shi ne don ta shafa ya rabbi fasluk bi sirata muhammadin wa sahbi wa auladi wa man yatahannam Allah yana roƙonka ka shigar da ni tabarkin annabi muhammad ko ana ha maza ha mata a janna bayan annabi ina bai shi da ni da sahabbaina da ƴaƴana da duk wanda ya riko da addini ko bai ji ba in dai yana da gaskiya Allah ta yi ba annabi shi ne walahum azabun aliyu sannan bayan nan kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata akan su waɗannan munafukai ai mu'lim azaba mai zafi ne sa zuciya raɗaɗi bima kanu yukadibuna saboda abin da zai kasance akai na ƙaryatawa bid'a ta wajen bid'a wanshu shine yukadibuna amma qira'al asu hafsu wa yakdibuna bima kanu yakdibuna wa idza qila lahu idan kace da waɗannan munafikai ha ulai wato waɗannan munafikai la tufsidu kar ku yi barna fil ardi kar ku zama masu barna fil ardi a cikin ƙasar Allah bil kufri da kafirci wata awiki da juyawa an imani wato gaba wa imani baya kar ku juya duk inda imani take ku bi imani halu sai su ce inna ma nahnu ai ku gane bane mu dinnan da kuke gani kamar munafikai ai ba munafikai bane musulmuna ne mu masu gyara ne ba musulmuna bane din da munafiki ke dai yadda a gane nan gane ke sai kan sanu sai yasa in mutum yana da hankali sosai ya gane munafiki kar ya nuna mai ya gane ya lallaba shi kawai in ba ka wajen canza salo kuma sai ya banna sai sa manzo Allah ya ce inna lalla hafu in wujuhi akawali wa inna qulubuna latas'alu mu muka yi da ya fuska waɗansu jama'a amma zuciyar mu na cewa Allah shi ne muku eh amma a zai da mu musu da ya ya ji da ya kwana yi mu zuciyar kuma tana da alhamdulillah alaikum mm saboda ba a fitowa ba a yin fito na fito da mulaki ba kamar kafiri ba ko da mutanen gari ba za su gane cewa wannan mulaki za su ɗauka da gaske ne yana tare da ta ga gani ya gama ya kan jama'a ya gina ya kan masoyan shi ba a san mulaki ba to kalu sai su ce inna ma nahnu cewa mu dinnan muslimun ainihi masu gyara ne ba masu banna bane walai ta ma nahnu bi bi fasade abinda aka ga muna yi din nan fa ba wani banna fa muke ba mu fa gyara muke so mu yi ya kuluna sai su kace innahum cewa su muslimuna masu gyara ne wa inna allazi yaf'aluna cewa abin nan da suke aikata na munafunci inna ma huwa mudaratu wai ba wai siyasa shi ai ka gani ai siyasa ce yake muna so mu ga samu labarin kaza ne sai mu zo mu ga mu ai abin da zan muna yi ai ai ba ba balla ba ce mun ba mu shiga cikin su ba yaushe za a gane su ai muna zuwa wurin su ne don mu samu labari ai mu dara su muke wato siyasa ma'anan mu dara su ka sai da duniyarka don ka samu lahira mu da hana kuma ka sai da lahira don ka samu duniya shi ne ma'anan mu dara su ka ba da duniyarka don ka karɓi lahira mu da hana kuma ka ba da lahira don ka karɓi a duniya ma'al kufari tare da kafirai wani yuriduna wani zai ce suna nufin maslahatan gyara ne fahim wato wani yuriduna suna nufin maslahatan wato wani bukatar su suna da wata bukata ce kawai a wurin kafiran shine suna zuwa su wannan sai su ce su musulmi ne amma masu gyara ne wasu da hakikati amma a hakika inna ma hum mufsiduna a hakika su masu barna ne qala ta'ala ubangiji wanda kuke sarki ya faɗa ألا إنهم هم المفسدون
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كجك فدك إنهم كعسوا أن منافقين هم المفسدون سوء ما سبنا حقيقة على للتنبيه wato ala ka ji kuma ka sanar da sahabbanka na faɗakar da kai ka faɗakar da su innahum cewa su waɗannan munafikai kuma mufsiduna su ne masu Allah bi ta'kidi Allah ya karfafa mun walakin ولكن لا يشعرون walakin sai dai su waɗannan munafukai la shuruna ba su san cewa Allah ya gane su ba kuma ya sanar da annabinsa sa'ala fayyada suhu aliman wani filosofa ya tambayi wani malami shi wannan filosofa ana ce da shi kindi shi kuma malamin ana kiran shi abul abbas mubarri sai ya masa tambaya abin da ya ce masa ya ce na rafi kalamin arabi hashawan mu muna gani a cikin maganganun larabawa cunkoso na jirgin muna tadda su ya ƙuru da suna cewa zaidun ƙa'imun zaidu ya tashi ko zaidu ya tsaya wa ya ƙuru na wani lokaci zan ce inna zaidan ƙa'imun cewa zaidu a tsaye yake wa ya ƙuru na wani lokaci ko zan ce inna zaidan la ƙa'imun cewa zaidu wallahi ya tsaya a tsaye yake ajabahu al-alim shikenan sai wannan malami abul abbas al-mubarri sai ya bashi wannan filosofa wato kindi sai ya bashi amsa al-alim al-arabi wannan malami balarabi kana da wuce ce da shi la ba shinkoto bane kai ne baka gane karatun ba barkashi zaidun qa'imun ikhbarun an qiyam zaid in ka ji laraba sun ce zaidun qa'imun zaidu ya tsaya ai labari ne yake ake barwa daga tsayuwar zaidu ana ba da labari ne zaidu a tsaye su ba a zaune ba in ka sun ce inna zaidan qa'imun jawabu su'alun muqaddar in ka sun ce inna zaidan cewa zaidu qa'imun ya tsaya jawabi ne kamar an tambaye shi wai yaya labarin zaidu a zaidu a tsaye yake wasu sun ce ya zauna a inna zaidun qa'imun zaidu a tsaye yake wa inna zaidan laqa'im in kuma kai sun ce wa inna zaidan laqa'im cewa dai zaidu wallahi a tsaye yake rajul wannan kuma rabi ne alamun sun kiyamu zaid arsa wanda ya inkari an ce zaid ya tsaye da zai ne ta shi ce wallahi zaidu a tsaye inna duk inda ka ji inna li ta'kidi dan karfafawa ne almunafiquna su munafiqai karu suna cewa amanna mun imani da sigatul fi'li da siga na fi'li wallahu tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah ne girma da daukaka ajaba mu sai ba su amsa wa ma hum bimu'minina ka gani ai laysu min almu'minina wa ma hum bimu'minina ba su daga cikin mu'minai lam yakul Allah bai ce wa lam yu'minu ba fi imani ba kama karu kamar yadda suka faɗi hilal a aikace da sigar fi'ili da siga na fi'ili amanna mun imani farraddu alaihim raddin da Allah ya musu ashaddu ya fi tsanani min da'awahum da kuma daga da'awarsu da annahu domin cewa shi Allah akhrajahum ya fudda su min majmu'il mu'minina daga cikin jama'ar mu'minai sai ce wa ma hum bi mu'minina ai da su da mu'minina وما هم بمؤمنين بعض من المؤمنين لو قال دا الله يا شي ما آمنوا بالإيمان وفقر كوي ما أخرج من هذه الحجة من جماعة المؤمنين لك جماعة المؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وإذا قيل لهم إذا كشيد سورة لم منافقين آمنوا في إيماني kama amanan nasu kamar yadda wato mutane suka yi imani ashabun nabi su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama qalu sai su ce anuminu mu ma yanzu ma yi imani kama amana su babu kamar yadda wawaye suka yi imani al-shuharu jahilai talakawa da jiyayyu bai suna ɗaukar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wato kaman wawaye saboda dalili sahabi baya yin abu sai abin da annabi ya ce duk abin da annabi ya ce a yi zai yi abin da annabi ya ce a bari zai bari saboda ubangiji ya riga ya bari kuma ta kuma rasulu wa kullu wa ma na kuma no ban tsaro an yi wani sahabi mummuna ne ana kira sa'ad sai da ya kusan wata takwas sabai ba su bashi ya zo gaban annabi ya zai ce shi saboda muni kuma ba yadda su ba su bai saboda laraba ba sa son mummuna sai ne kusan wata ta kusa wata rana da yare kuɗa kawai ya faɗo gaban annabi sai ya wa kan ya ce ya rasulullahi wallahi saboda muni na ne wai ma ni ina da tambaya munin nan na hakan ne bane shiga aljanna sai manzo Allah ya ce Allahu akbar ai ba ruwan Allah da muni ai muni shine munin zuciya bar ma ka ji ka sani a wace yarinya ta tafi kowace yarinya kyau a cikin ɗaɗan larabawa a yau sabai suka yi maza ka tayi wance shi ne gidan wani manzo Allah ta lafiya shi kaje na baka ita sai ka aure shi kawai sai tashi ya tafi kofar gidan wannan ruwa ya yi sallama sai ga baban ta ne ce a kai me ya kawo ka nan ita ya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace in zo in nemi yarka kai kai ya Allah kariya kai da wannan kaza kaza zai fara fada a shekar ta biyu sai ta ce baba dan Allah karba mana alheri ka bi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in kai jayya yanzu za a turo mala'ika daga Allah Allah bi ya zazzage mu da mu da kai duka sura ka ni ga wuya ku sai ya ruga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina zuwa manzo Allah shi me ka zo yi kuma na tura mutum ya je ne me yasa ka ce ba kai yake wallahi ya rasulullah ba ban yadda ba ai da mu da kayan mutum na ni na dauka dai ya zai faɗa abin da ba shi kenan ba to da haka abin da kace shi kenan ya rasu layi sam an wada da na ba shi manzo Allah ya masa tashi ne kawai Abubakar ya baka dirhami dari je kawai Abdurrahman bin Auf ya baka dirhami dari je kawai ruwa ne baka dirhami dari je kawai ruwa ne manzo Allah ya dinga ga mai ce je ka ka je ka fi kayan aure ya tashi ya shiga kasuwa yana siyayyan kayan aure kawai sai ya ana buga tambarin yaki ana hayya alal jihad hayya al-insha kayan auren ne kuma sai ce abin garkuwa abin takobi abin kaza ya ce kayan yaƙi kawai ya fi rawan yi irin daurin buza ya din da ya rufin doba bai gane shi ya hau doki aka bai fagen fama ya shiga filin yaƙi yaƙi yake jihadi har ainihin garantaka ta tabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah a ina muka samu sabon jari na da tsayar sulai an gwannan naka ne shine da jamurin amarya ba kuma yato ana cikin yaƙi kawai sai aka kashe shi bayan an kare an zo za a yi jana'izar sa manzo Allah shi Allahu akbar na tura shi wurin ku ku ba shi yar ku kwaya daya kun ne muku hana shi zuga horon dini nan suna maraba da zuwa ta suna suna tarbar shi ina kallon su to wai wannan abin da tafin suke manzo Allah ya ce abu kun shine wai su a wurin munafikai ruwa uwa wanci kawai shi ke kai baka da ikon kanka kawai sai wani kamar yadda riga ana istizai a yanzu muridi sa shi ya ce shi abin da shi ya ce shi ne to wanda bai san da zai ga kajuwa ba kajuwa kenan bai da abin da zai abin da shi ya ce to dukkan wannan abubuwa koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su masu yin wannan masu yin jayayya din suna koyi ne da munafikai da kafirai su kuma masu wannan biyayya suna koyi ne da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine a wai za ki da lamu aminu in aka ce da su ku imani kama amanan nasu kamar yadda mutane suka yi imani a samun nabi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce aminu yanzu mu ma imani kama amana suharu kamar yadda wawaye suka yi imani al-duhalu jahilai la naf'alu ka fi'lihim mu ba za mu aiki irin nasu ba ala ala ubangiji shi ka ji ka faɗaka ya rasulullahi innahum cewa su waɗannan munafukai kuma su fa'ahu ai su ne cikakkun wawaye kuma jahilai walakin sai dai la ya'lamuna ba su san su ne wawaye jahilai ba وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
ala kaji ka sani innahum mustafa walakin la ya'lamuna wa idza laqul ladina amanu idan munafukai suka haɗu da waɗanda suka yi imani qalu sai su ce amanna mu ma mun imani wa idza khalau in suka cebe kuma suka rabu da mu'minai yin suka rabu da su wara da suka koma ila shayadi ne zuwa ga shedanun su din nan ruwa ta yin shugabannin su yahudawa qalu sai su ce inna ma'akum ay muna tare da ku lamma la qaul mu'minina lokacin da wato a nan shi ne kafin da yana so mu fahimci wani abu lamma da kawul mu'mini lokacin da suka haɗu da mu'minai kalu sai suka ce amun na mun imani da shi ga shi da shi ga na shi na aiki hada khaffa ta'bira wannan shi ne mafi saukin fasara wannan ma raja'u lokacin da suka koma ila shayadini zuwa ga shedanunsu kalu sai suka ce inna ma'akum muna tare da su akwai bambanci a sun suka zo rumu mu dai amanna mun yi imani amma a wurin kafirai sun nama abu muna tare da ku kaga munafunci ya fito bi da siga da ismi da siga na suna wa ta'kidi da kuma karfafa bi inna inna ma'akum kaga ta'kidi kenan karfafawa inna ma na mu cewa dai mu dinnan mutabiquna muna wasa da kwakwalan mu'minai ne bihin muna wasa da hankulan su ne muna musu injili bisa zaharin imani muna bayyanar da imani akwai wata hikaya a nan kawo ta mutu.
nazarat fi abdullahi bin ubay wannan wato wannan aya ta sauka ne a cikin hakkin shugaban munafikai abdullahi bin ubay ibn salul ra'at dan salula ba shi ne rasul munafikai ne shugaban munafikan duniya duka hada idara ce sa'adan ya kasance ya hudu da sadu ala sai ce ni'mat din kai ma dalla da wannan addini kai ma dalla da addinin annabi Muhammad na ji na ji ma dalla kai wannan addini ya zo ya gyara mu ya kawo adalci ya kawo kaza ya ya ta farka addini wa idza kala bi ru'asa'i qawmihi amma idan ya koma ya kebance da shugabannin jama'a sa munafikai ahli al-kufri wato ma'abuda kafirci ala sai ya ce shuddu aydikum ku zage dantse ala din aba'ikum ku zage dantse ku yi kokari ku rike addinin ku addinin iyayenku wa kharaja zata yawmi wata rana ya fito ma ashabi tare da sahabbansa فاستقبله نفر من الصحابة sai sahabban manzo Allah wasu daga cikin sahabban manzo Allah suka fuskanto رضوان الله Allah عليه ya kara wa sahabban manzo Allah ya da sallallahu alaihi wasallam فقال عبد الله لأصحابه sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya ce wa mutanen shi munafikai sahabbai sai ya ce musu انظروا كيف أرد Allah هؤلاء ku kalli- الكفار ku عنكم kalli yadda zan juyar da hankalin waɗannan wawayen عنكم eh yadda zan juyar da tunanin su akan su kare su kawai kada su wahalar da su فأخذ بيد أبي بكر kawai ana zuwa sai kama hannun sai na bukar radiyallahu anhu فقال sai ya ce مرحبا بالصديق barabar siddiqu سيد بني تيم shugaban bani sai وشيخ الإسلام shekul islam kenan وثاني رسول الله nabiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gwayira قد باذل نفسه ba wanda ba da kanshi ba wanda ba da kanshi ya ba da dukiyar shi لرسول ya الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah wanda ya wani kira ne zaka ce ba mu ne
ثم أخذ بيد daga عمر nan kuma sai ta je kama hannun sai na ba فقال sai shi مرحبا بسيد بني sai ma dalla أكيد ma dalla da shugaban سيد بني أكيد bani aji بن كعب dan ka abu الفاروق ka ga da faru ko yana da tsakanin ƙarya da gaskiya القوي ka ji ne karfi a cikin addinin Allah الباطل نفسه ba ji wanda ya bada kanshi ya وماله bada dukiyar shi لرسول ga manzo Allah الله sallallahu alaihi wasallam ثم أخذ بيد علي daga nan sai kuma ya kama hannun sai na ali فقال مرحبا tun da zuwa da shi wannan zai sha mamaki ba zauki zai ce mara ba بابن عم رسول الله kaga dan ammun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وابنه kaga mijin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سيد بني هاشم kaga shugaban bani hashim ما على in رسول ka الله cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin hashim ba kamar wannan فقال علي رضي الله sai ne عنه kawai wai wai kalle shi halin sai ya ce mai يا عبد الله kai ya abdullahi اتق الله ji tsoron Allah ka ji ولا تنافق kar kai munafunci فإن المنافقين domin munafukai شر كنيسة su الله ne mafi sharrin halitta Allah har sun fi kafarai sharri kafarai baƙaƙe ne amma munafukai baƙaƙe ne wurin
فقال عبد الله sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya ce مرحبا يا أبا الحسن haba haba haba haba abin hasan in zo ina ya bauku kuma kuma in zo na zo ina jin daɗi haba haba abin hasan هل لي تقول هذا ya ji ya zaka bari haka ya zaka gaya mu haka kamar wani abin munafiki kamar da shani ma mumini ne والله إن إيماننا wallahi wallahi ni din nan إن إيماننا kaga imanin mu فإيمانكم wallahi da kaga imanin ba ka وتوحيدنا kaga gaggawar mu فيكم.
wannan irin kirkitawan su ne نعم، فنزلت to shi ne الآية ba sai wannan ayar sai ta sauka suna ta kalu inna ma'akum inna ma nan mustabihun a a الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce Allah ya sa zuwa yadda suke neman su yi wasa da hankalin mu'minai su ma Allah zai rawa zai rama wa mu'minai zai musu inji zai musu inji zai wanda kuma babu wasu ta jihin da su ijazi ai zai baka musu inji zai da sakamakon injinin su waya mutu Allah zai ja kwanan su yi muhilhum zai ba su tsawon rai fi tubiyanin a cikin adawarsu bisa dawo yiwul hadda na hai wato godawar su da iyaka da kubri da kawarci ya amahuna a cikin makanta da kurunta ya tarar da muna suna kai kawo ta hanyar dan imuwa ya amahuna wato in ka dan ce a akwai a makanta na ido akwai makanta kuma na kunne to shine Allah ya haɗa duka biyu yace ya amahuna suna taraddudi suna kai kawo a cikin makanta na ido da kuma makanta kurunta kenan na shi
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah tabaraka wa ta'ala ce to ya rasulullahi ka sani ulaika kaga waɗannan munafikai allazina ishtaraw dalalata sune waɗanda suka shiri su- suka wato yi fada bil huda da shirya suka dauki musulunci suka bayar aka ba su kafirci suka dauki imani suka bayar aka ba su munafurci istabdarwa sun musanya imani bihi da kafirci amma rajahat tijaratu wannan kasuwanci nasu ba ta yi riba ba ai ma rabihu ba su samu riba ba fi tijaratu a cikin kasuwancin su bal bal ma dai kasiru sun yi asarar dukiyarsu da masihin domin koma komarsu ilan nari zuwa wuta ne al-mu'abbadati abaddan wamarwa alaihim a kansu shine in muka lura da wannan mu ma mu kiyaye mutum ya ɗauki imanin shi ya bada a bashi duniya kuskure ne babba abubuwan da suka ɓaɓɓun lokacin da ake gani a cikin ƙasanmu al'amura da yawa wasu sun san cewa karya ne amma su ke ɗauka su je su ba da imaninsu don a ba su wato duniya wai mawaƙi na ce a fani da baƙin tashari a bata kai yanzu za ka ɗauki tsararren abu ka bayar za ka ɗauki wanzajjen abu ka bayar a baka tsararre saboda wauta wasu kuɗin za ka ɗauki cikin Allah girgiwa za ka ɗauki yardar Allah wasu kuɗin girgiwa ne wani harin bidan nafi za ka ɗauki yardar Allah ka bayar a baka fushin Allah ka ɗauki aljanna ka bayar a baka jahannam in ba wawa ba wa zai wannan a anta azumun am sadiqun li nafsi wai shi in tambaye ka kai masoyi ne ko maki ga kanka kai masoyin kanka ne ko ko makiyin kanka ne fa innaka tarbiha bi kulli musibati abin da sa nema wannan tambaya naga kana harbin kanka ne da dukkan kibiyar masifa kana kana kibiyar masifa kana harbin kanka ne ta to shi ne abin da munafukai suke wa kansa kowane zamani kisar da ruwa sun musanya ta bihi da da sun musanya imanin bihi da da munafunci amma da ya tijara to ainihin kasuwancin su bai riba ba ai ma rabi hu ba sa ba su rabauta ba in tijara su a cikin kasuwancin su bar hasuru bar ma dai sun yi asara da masirgin domin koma komarsu إلى النار يزاد وتي المعبدة أبان دوما وعليهم أكلت وما كانوا نسخة شيئا موتدين واتو أبا بيشير يوا saboda sababin sun ba da shari'a an ba su bata sun ba da aljanna an ba su jahannama sun ba da yardar Allah an ba su fushin Allah shi ma fa'alu a cikin abin da suka aikata fadara Allah masalan shine daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to bari mu buga muku misali lil munafiqina da su waɗannan munafikai wa darbul masal shin yace ka ga buga misali ashaddu tawjihan lil ibarati shi ya tsananin bayyana da abin da kake so ka kusantar da hankalin mai sauraro duk wanda kake so da fahimta abu to ka buga mai misali yanzu yanzu nan fahimtar sa za ta kamo abin da kake so ya gane shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala shi ma da kansa yake buga misali li'annahu domin cewa shi yumassilu al-ga'iba bil hadiri misali yana kusanto da abin da yake a nesa ya zo kusa kusa والمعنوي بالهسي abin da yake a boye da fito hili matukar za a bada misali yanzu abin da yake boye za ka shi kamar gashi a fili abin da yake ne ya san an buga maka misali sai ga shi kamar ga ka gashi kusa kusa shi yasa Allah yake haka na'am
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
Allah tabaraka wa ta'ala ce a masarun su misalin waɗannan munafukai ai sifatuhum sifofin su shi ne baki na cikin munafincin su kamar salin da duk sauka da nara kamar kwatankwacin misalin wanda ya kunna wuta ne auka da ya hura naran wuta shi ne zulmatin a cikin duhu falan ma a ba lokacin da wutar ta kama a narar ta kunnu ma haulahu sai ta haskaka ma haula wa abin da yake gefansa fa absara sai ga wata fa ya ji ni wa amina ya aminta mimma ya khafu daga abin da yake tsoronsa to daga nan zahaba Allahu bi nuri sai Allah ya tafiyar da hasken adfa'ahu ya fice hasken lam yakul Allah bai ce gidarihim da wutarsu ba da annal maqsud domin abin nema abin nihi bi inqalin nari a cikin kunna wuta wa wujudun nuri shine bayyanar harshe in aka kunna wuta hasken ake so a gani ba wutar ba yasa Allah bai ce ya tafiyar da wutar su sai shi ya tafiyar da hasken su zahab Allah bi nuri Allah ya tafiyar da wato hasken su atfa'ahu ya fitar da shi ya kashe shi wa tarakahum ya bar su fi zulumatin a cikin dukkai la yusiruna ba sa ganin ma haulan abin da yake gefen su mutahayyirina imautattu an tariqi gabarin tafarkin Allah khaifina masu tsoro haka zalika shi wuce to haka nan haulai waɗannan munafukai aminu sun aminta min alƙasar ke daga kisa abin da sarki ta amanna mun imani suna tsoron ta kogon banza Allah suna kishin matan su su zama bayi suna kishin ayyukan su su zama bayi suna tsoron kan haske su zama da yunwa yasa ke nuna da mun imani amma zuciyarsu babu imani duk da hari kalmatin imani suna bayyana da kalmar imani فإذا ماتوا شوجت كبري إذا سكا متوا جاءهم الخوف صورا لن تسوى لا الدنيا زيدهم والعذاب عذابا لن تسوى لا تسوى
صم بكم عمي فهم لا يرجعون Allah tabaraka ta'ala yake sunmu su waɗannan munafukai kurane ne kuma sunmu anil haqqi sun kurunta daga barin gaskiya fala yasma'unahu ba sa sauraron gaskiya ya'ni kama a kabulin ba wai jin bane ba sai suna ji amma ji irin na karba shi ne ba sa yi kullum fata kullum tana ji amma kullum zuciyar baya shi shi ne ma'ana buku sannan kuma gebaye ne kursu wato su gebaye ne alal khairi daga barin gaskiya fala ya kulu da ba su iya faɗin gaskiya a yi wani ta'arifar da wujela da kauri duk inda gaskiya take ba za su iya faɗin ta in suka ga gaskiya ba su ganin ta in suka ji gaskiya ba sa jin ta in an ce su faɗi gaskiya ba su iya faɗin shi kullu sannan makaji ne an ɗari ƙin guda daga barin tabarkin shari'a fala ya raunahu ba su iya ganin shari'a balle su ji ta kawai su waɗannan munafukai la yarji'una ba su iya dawowa su yi gaskiya an dalalati daga barin ƙasa wato kaga an buga misali cewa sun saida wato aljanna su an biya da jahannama sun sai ne dar Allah an ba su fushin Allah to maimakon tun da su mutu ba su dawo su gane cewa wannan abin da suka saida din nan ko wannan ne an mutu ko wannan su dawo su ba sai Allah ce ai la yarju ba za su je dawo ba za su mai dawo saboda munafunci na أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائف حذر الموت والله مهيط بالكافرين to wancan misali da farko kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce auka sayyidin ga wani misalin kuma na biyu au masalun ko kuma ka ce misalin su waɗannan munafukai kasayidin kai ka ce hadari ne mai mamakon ruwa ai sahabatin hadari ai ka asali madari kai ka ce ne su ma'abuta sauraron zubar ruwa ne sun zauna suna sauraron ruwa ya zubo don gona ta amfana su ma su amfana dabbobi su kiba a samu abinci yana sama'i daga sama min jihatin sama'i daga bangaren sama fi cikinsa ai sahabu wata su wannan gizagizai wannan girgije zulmatu akwai dubbai mutakazifatun wato wanda suke hawan juna duhu kan duhu zulmatul layli ga duhun dare wa zulmatul sahari ga duhun hadari wa zulmatul madari ga kuma duhun ruwa waradu ga kuma tsawa arradu shi ne shi wato ma'anan tsawa almalakul muwakkal bil madari shine mala'ikan da aka sani ya shi shine mai kula da ruwan sama a sautu ko kuma wato muryarsa a ya zo a cikin musnadin Ali karramallahu wajahu ya a cikin jami'ul kabiri daga sayyidina Ali karramallahu wajahu ya ce ar-ra'du malakun wato tsawa mala'ika ne wal barqu darbuhu sahabi ainihin wannan walƙiyar da ake gani dukan da yake girgije ne bin kirajin da sanda min hadidin na ƙarfi ya zo cikin jami'ul kabiri a juz'i na biyu shafi na ɗari da sha biyu Abdullahi dan Abbas kuma ya faɗi ya ce an ra'adu malaku shi tsawa mala'ika ne ya suku sahaba shi ne yake koro hadari wal barku wannan walƙiya da ake gani sautin lahu bulaliyarsa ce yanzu bihi sahab yana yi wa ainihin wato wannan hadari tsawa bunan bishan in ya tace shi ne suka ga wannan tsawa to shi ne wa barku da kuma walƙiya aila ma'anu shine walƙawar haske yaj'aluna suna sanya ashabu sayyidi ma'abuta sauraron wannan mamakon ruwa a tabi'an su waɗannan wato wato waɗannan munafikai da suke sauraron zubar ruwa suna sanya asabi'ahum ainihin wato yatsunsu ai anamilan wato ɗan yatsunsu fi azani a cikin kunnuwansu min daga min ajali a sawa'iki saboda dalilin wannan tsawa min ajal shiddati sautin ra'ayi saboda tsananin sautin wannan mala'ika da yake koro hadari yin yasma uwa don kar su ji wato sautin wannan hawa daiman ana in za a yi ruwa in aka yi walƙiya za ka ga mutum ya turta kunne yana tsoron tsawa to haka munafukai suke suma da alƙur'ani hadarul mauti saboda tsoron wato mutuwa خوف الموت tsoron mutuwa min sama'iha daga saurarenta kazalika haula almunafiquna shi shi to haka nan waɗannan munafikai idza nazala alquran idan alqur'ani ya sauka wa fi zikr alkufr ana ambatan kafirci a ciki almushabbah bil zulmati shi kafirci shine abun kamanta da dokai din nan duhun dare duhun hadari duhun ruwa wal wa'idi shi kuma narko alkawari na azaba alaihi da yake zuwa cikin alkur'ani almushabbai shine abun kamanta ga ra'adi ga wannan tsawa na wannan mala'ika wal hujjaji hujjoji albayyinati wadanda suke bayyanannu a cikin alkur'ani almushab almushabbahati sune abun kamanta bil farqi da wannan walqiya yusudun azani abun da yasa kaga kafirai ana karanta alkur'ani suna furta kullun su wato kamar shi alkur'ani hadari zai zubar da ruwa to ka'idar hadari kuma yana zuwa da walƙiya da tsawa to wannan tsawar maganan kafar shi ne wannan walƙiyar kuma ita ce wato kaman wato alkawari na azaba da Allah tabaraka wa ta'ala yake hujjoji bayyanannu suna ake kamanta su da wannan tsawa wa a wannan walƙiya yasuduna azani suna tushe kunnuwansu biyan la yasma'u don kar su ji shi sai ne niru ilal imani ballantana su karkata zuwa ga imani sai kan suna faɗi suna kan kai ai ji Allah ya kiyaye in ka ji wasu ayoyi kadan ya rage mu ballata da uzza Allah ya kiyaye mu muka bauɗe kadan ya rage da mun da mun ji shi mun bar guma kan mu haka suke yin kada cikin munafikai yan uwansu sai niru sun karkata ilal imani zuwa ga imani wa tarki dini su bar addininsu wa huwa indan shi wannan addini a wurin a wurin su mautun ai barin sa mutuwa ne wallahu ba su sani ba cewa shi Allah muhimmin ne kewayewa ne bil kafirina da kafirai ilman da ilimi hukudratan da iko fala yahutunahu ba za su iya kubce Allah ba duk inda suka shiga Allah yana kallon su kuma ya san su يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
a yace ya karin barku wato walƙiyar nan ta kusata ya kafa abtaran ya kauce maganansu ya akhudhu hadu qur'ati ya kauce ta da gaggawa kullama adaa lahum mashawhi duk sa'ad da walƙiyar ta warka haske ya bayyana mashawhi su tafi cikin sa ai fi bau'ihi a cikin haskensa wa idza azama alaihim idan kuma wannan walƙiya wato ka dauke wannan haske ya ɗauke duhu ya bayyana ƙamu sai su tsaya kamar da yadda ka sani idan mutum yana tafiya a cikin duhu ga hadari in mota ta haska za yana sauri da mota ta wuce kuma duhu ya sai yana ya tsaya da san inda zai saka ba to haka su munafikan nan haka suke waqafu sai su tsaya tamthil wannan misali ne li is'ad ma fil qur'ani min al-hudati qulubahu Allah ne ke buga misali yadda qur'ani yake jijjiga zukatan munafikai na daga hujjoji in Allah yana kawo yana faɗin hujjoji da sai ga zukatan mu'minai yana firgita wanda jikin da kuma gaggata wasu bima sani ku ga abin da suka ji a cikin alqur'ani bima yuhibuna sai suka ji abin da suke so sai su gaggata abu wa hukumin amma ya karamu amma da sun ji abin da ba sa so shi kenan sai su tsaya kuma da shekara ba mu yarda da wannan ba a zuciyarsu هذا مثال المنافقين wannan shine kwatankwacin munafikai shi yake almunafiqu shi munafiki kafirun baki ne wuri walakin sai dai lamma ra'a annabiya sallallahu alaihi wasallam lokacin da munafiki ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahiba tayyib ma abucin takobi ne man khalafahu wanda ya saba masa qatalahu zai kashe shi wani haba malahu kuma zai karɓe zuciyarsa ta zama ganima hata sai munafiki ya zo wa karra sai yace shi ma ya tabbatar bi shahadatain da shaida na wannan guda biyu sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma fa bai yarda ba walai ta yi musaddiqin ba ne gaggata ba ne bi kalbi da zuciyarsa wani salli sai kaga yayin sallah ma al muslimina tare da musulmi wai ta saddaku in almani ne ya zo shi ma sai ga yana bada sadaka amma fa bai yarda ba a sama nafsahu ya kiyaye kansa ne da hada da wannan saboda tsoron kisa wa a sama amwalahu kuma ya kiyaye dukiyarsa ne kar ta zama ganima ma da mahayyan ya kiyaye kansa da dukiyarsa matukar yana numfashi yana rayuwa walakin al mautu ate shi ta sai dai karya za ta kare dan mutuwa za ta fa idza mata idan ya mutu da khala bi azabi zai shiga cikin azaba ashaddu mimma kana yakhafu mafi tsanani daga azabar da ya zama yana tsoro na takobi da komawar dukiyarsa ganima da komawar matansa su zama bayi da 'ya'yansa walau sha Allahu da Allah ya so ya ga dama na zahaba da ya tafiyar bisan ilim da ainihin jinsu na zahiri wani nisha da za a ce Allah ya tafiyar da jinsu ba da su suna ji sai Allah ya ce ai jin na zuciya ne Allah ya tafiyar wannan din ma da kake gani na kunnan da na ga dama na so da zai tafiya ga wannan jin na sai ga kullum ma baya ji bi ma'ana asma'u wato ma'ana jin nan nasu da kake gani wanda kullum su ke yi sai in tafiyar da shi wa asari da kuma maganan su inna Allah ka sani cewa Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in abda kowane abu yana ba ala kulli shay'in abda kowane abu sha'ahu yana da shi wa minhu yana daga ikon Allah da kudrar Allah sai zahaba ma zakare ta yadda abin da aka ambata ya tafiyar da ganinsu ya tafiyar da jirinsu su zama kurane su zama makafi ma'anan ya zama makafi jinsa kamar yadda su suka zama makafi ma'anan dan munafukai ba sa gani a hakika munafukai ba sa ji a hakika amma a zahiri suna ji a zahiri suna gani shi sai Allah ta barka ta ce to da na ga dama da zahirin da ba su nufi ya zama ba sa shi ba sa shi na'am اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم على رسول الله والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين فهو من أتى عند سيدي لا يجيب عن تعب مدينة من تعليم اسم ولا القرآن فلي من عبده
Thank you.